من إلى مقدمة هو mun ce za za mu dinga tambayo- tambayoyi Hmm? Eh. Yau, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina amin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iktafa atharahum ila yawmiddin amma ba'd Eh, malamin a cikin muqaddima ya yi bayani bayanin abubuwan da littafin ya kumsa guda nawa ne abin da ya yi magana a kansu a dunkule guda nawa ne mun san dai cewa yana magana ne kan masalar imani ko shajaratul iman wadda ita ce la ilaha illallah wadda ita ce al'urwatul wuthqa ita ce kalimatul tauhid ya ha- eh, abubuwa gu- guda nawa kenan abubuwa nawa kafin mu fara lissafa su guda uku abu na farko malam said eh, tafsirin eh, wannan ko bayanin haddi da tarifi na iman saboda wannan duka duk malamai da shi suke fara a cikin komi da tarifi ake fara saboda suna cewa ah, hukumci akan wani abu farun an tasawuri kai da baka baka ma faɗi ba ko menene ba kai magana magana akan shi kenan abu na farko da ake fara da shi shine tarifin shi shi yasa kaga ko abun ka ɗau da tattawan fikihun za a fara da sallah da farko abu tarifi ake fara kafin a shiga cikin hukumce hukumce bayan wannan abu na biyu Ha?
usul na na imani
ta ba ba usul ba cikin mukaddima ya yi bayani sai ab- abubuwa guda uku
Akwai ce- kamar abin da daga daga shi ake samun imani ma'ana abin da ke sa imanin ya tabbata ya bunƙasa eh sanan abu na uku fa'idodin shi ta ce akan waɗannan abubuwan guda uku ne littafin zai zai gudana eh ya kawo aya wadda take wadda akan ta ya gina littafin wata aya ce ah
Ibrahim surat يرضى Ibrahim ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ka shajara كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها آه، أكلها أكلها كل حين بإذن ربها Mm, ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم mm.
يتذكرون to nan da ya ce a cikin wannan ayar alam tara Mm.
me ma'ana alam tara
Shin,
ah?
ka samu labari
eh kamar labari bai zama ko kuma baka gani ba ko kuma ka tsaya ka diba Na'am.
ah? kaifa daraballahu masalan ya Allah ya buga misali saboda me yasa Allah yake buga misali saboda ya- ya kusanto muku da ma'ana Na'am.
kamar yadda su- a cikin suna manzo sallallahu alaihi wasallam yana buga misali saboda kusanto da ma'ana wadda take ba abba ne wanda kake ganin shi ba a baka s- a baka shi wannan a buga misali da abin da kake gani Na'am.
don ya ya tabbata a cikin wannan kwalloka Na'am.
kuma ka fahimce shi da gaugawa kalimatan tayyiba menene kalima tayyiba
shine kalimatu la ilaha illallah ita ce kalimatu la ilaha illallah sha- ita ce shajaratul iman inda yake magana Mm, akai ka shajaratin tayyiba mm.
shajaratin tayyiba me yake ni da ita Ko dabino ita ce dabino ai kamar yadda ya zo a cikin hadisi muttafaqun alai asluha thabitun asluha thabit itaciyan na wanda wannan sayunta suke kahe cikin ƙasa to nan me misalin ta a cikin a cikin la ilaha illallah ko kuma a cikin imani yago cikin zuciya asluha menene asalinta asalinta shine abin da ya shafi usul ɗinta wanda suke wanda wanda suke na imani wanda mutum yake kudurcewa a cikin a cikin zuciyar shi wanda ya kamata wajibi ne mutum ya san su kuma ya kudurce su a cikin zuciyar shi su ne wannan abubuwa usul na imani imani da Allah da da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira da kaddara wanda dukkan usul na imani suna koma ga wayannan abubuwan guda guda shidda ne asluha thabitun wa far'uha fi sama far shine rassan wannan itace to ita shi rassan imani menene rassan imani tunda abin misali ne aka buga yanda take da wannan itace take da asali imani yana da asali a cikin zuciya yake kahe kamar yanda itaciya take kahe a cikin ƙasa far abun ga rassan itatuwan sama suke to a cikin imani menene rassan imani
amalul jawari a yago ayyuka na gabbai da wannan kyawawan halaye da suluk wanda yake na wanda Allah ya umarni da shi wanda suke hawa a kai da su wajen Allah madauki kai wa Allah madaukake su ke tuti uku uku laha kullu hinin bi idni rabbiha wanda ke bada ƴaƴan su a kowane lokaci kamar yadda imani yake amfani mai shi kuma ya sa wannan wanda suke tare da shi su ma su amfana kamar yadda dabinan nan take ba da ɗiyan itatuwa wanda mutane suke amfana da shi kuma suke amfana da dukkan abin da ke cikin wannan dabina. Yanzu sai ce rahimahullah ya ce alfasul awwal fasali na farko fi haddil imani wa tafsiri game da haddi ma'ana katange abun ga bayanin menene imani haddi ma'ana ya sanya mishi iyaka wanda daga kaga abin da ke cikin iyakan nan idan ka fahimce shi ka fahimci menene imani wani abu wanda baya ciki baya shigowa kamar gida ne an katange shi yana an iyakance haddin shi wa tafsirihi da tafsirin shi imani yace hududul ashiya'i wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha ha eh wani karanta bismillahir rahmanir rahim الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا
yace hududul ashiya iyaka na abubuwa wa tafsiruha da fassara wannan abubuwan amma misali in imanin ya ke magana fassara me ake nufi da imanin in azumi fassara me ake nufi da da azumi saboda in kace yanzu a misali ka ce mai sallah in kana sallah dole dole ka huskanci alqibla ba tare da ta'arifin sallah ba shi bai san ba ma me sallah kenan kaga maganarka ba zai fahimci maganarka dole abu na farko sai ka sanar da shi menene sallah lokacin ka ce in za ka yi sallah kai kaza kakkai kaza yace alladhi yuwaddihuha wanda shi yake bayyana yake bayyana wannan abu to shi wannan haddin yace ta taqaddamu ahkamaha tana gabatar hukunci ya ce fa'innal hukuma saboda hukumci alal ashiya akan wani abu far'un an tasawwiriha dole abin abu yana yana biyo bayan tasawurin abun ma'ana ka gane menene abu an ce ka shiga gida amma kai baka san ba menene gida ba kaga kenan ba magana ba ta da ma'ana ko kuma kai baka fahimtar ma'anarta faman hakama ala amri wanda ya hukunci akan wani abu min al'umur daga cikin al'amura qabla an yuhita ilmuhu bi tafsiri tun gabanin yayi kewayo da tafsirin wannan abin ya san menene wannan abu wa ya tasawwara ya tasawurin shi ma'ana ya gane sura shi sura wannan abun tasawuran abun tasawuri da wannan sani yumayyizuhu an ghairihi wanda ke bambanta shi daga daga wani abu daga ya gan shi ya san wannan abu kaza ne ba abu kaza ne ba to wanda eh, ya fara da hukunci tun kafin ya san abun ya ce akhta'a khata'an fahisha wannan ya zo da kuskure kuskure wanda yake babba kenan abu na farko da za ka yi shine ka san menene wannan abu ya ce amma haddul iman wa tafsiru dan wannan magana ce wadda take amma ta shahi komi duk abin da za ka yi ka fara da da sanin menene abin tukwana in ya so sa'annan ka kawo hukuncin akai yanzu ya ce amma haddul iman dan haka haddi na imani ma'ana menene imani wa tafsiruhu da fassara shi fassara imani yace fa huwa shine at-tasdiqul jazim gaskatawa wadda take a yanke ana babu shakku a cikinta wal itirafu tam da yarda wadda take cikakka bi jami'i ma amara Allah wa rasuluhu da dukkan abinda Allah ya yi umarni da shi da manzon shi bil iman bi wanda suka yi umarni da mutum ya imani da da shi walin qiyadu zahiran nan kenan abu na farko imani da dukkan abin da Allah ya umarni da a yi imani da shi ya umarni da shi a cikin Qur'ani ko a bisa harshen manzon shi alaihi salatu wasalam saboda shi manzo shi yake bayani Qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka bayan haka imanin kadai mutum ya imani da abin da aka yi umarni da ya imani da shi kadai ya isa kamar misali mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira da kadara duka ya yi imani wannan ya isa ya isa a ce yana da imani yahuda sun wannan duk da ke ba su yi imani amma sun san da sun san da cewa sun yi imani da waɗannan abubuwa a dunkule kuma sun san da cewa annabi annabi wannan annabi ne ya arifunahu kama ya arifuna abna yace abu abu na biyu bayan ya imani da wannan abubuwan ya kudurce su a cikin zuciyar shi walin qiyad dole sai ya ya risna ma'ana gaban shi su miƙa wuya zahiran a zahiri abinda imanin ya kumsa ya zo da shi kamar misali yanzu a aikace mutum ya yi imani da Allah amma duka abin da Allah yake so shi bai yi bai sallah bai azumi bai zakka bai yana da imani sai dan kawai ya ce wayannan abubuwan duka ya yarda su babu shakku a cikin annabi ya yarda da annaba duka amma shi dukkan abin da Allah yake so bai yi kenan dole kaga sai da inqiyat dole sai wannan kin shi ya risina zahiran a bayyane wa batinan da abin da ke cikin cikin shi abin da ke boye kamar tsoron Allah raja tawakkul da abu ababen da ba hili suke ba yace fa huwa tasdiqul qalbi shine gaskatawa da zuciya zuciya ta gaskata da dukkan abin da Allah ya umarni da ya gaskata da da shi wa atiqaduhu almutadammin li a'mal alqulub da kuma kudurcewa ta zuciya wadda ta kumshi a a'mal alqulub ayyukan zuciya kama alkhawf arraja at-tawakkul al-ikhlas da ga sunan ayyuka masu yawa wanda kuma sun yi ayyuka wanda suke a a hili daraja sun yi su muhimmanci Na'am.
wa a'malil badal da kuma ayyuka na na, na jiki wanda yake da gangar jikin shi kamar sal- sallah in yana yi kaga yana sujada yana ruku yana daga hannayen shi Eh, wa dalika shamilun lil qiyam bid din kulli wannan yana haɗe mutum ya tsaya da ya aikata addini gabaki ɗayan shi kenan addini gabaki ɗayan shi a takaice yana son ya ce ma addini gabaki ɗayan shi yana shiga cikin cikin imani yace wa lihadha kana al a'imma dan haka ya kasance a'imma magabata wanda suka suka gabata maka- magabata na kwarai Ah, tun daga sahabbai wanda suka ɗauko daga annabi alaihi salatu wassalam da ɗalibansu da ɗaliban ɗalibansu da wanda suka ɗauko daga eh, daga wannan tushen har zuwa yau wasalaf da magabata ya kulun suna cewa al'imanu suna cewa imani ƙaulul kalbi shine huɗa ta zuciya ta zuciya wal lisan da eh, da halshi zuciya ta kudurta ta kudurta la ilaha illallah cewa babu wani abun wannan sai sai Allah madaukake haka halshe halshe shi ma ya ya faɗa ya faɗi cewa la ilaha illallah wa amalul qalbi da aiki na na zuciya nan aiki ko da aka yi shi mufrad yana nufin ayyuka na na zuciya Mm.
eh, jinsin ake nufi kalla innal insana eh, la- eh, innal insana lafi khusr wal asr innal insana lafi khusr ana nihin jinsin Mm.
dan adam gabaki daya ba wai wani mutum guda ake nufi ba kowane mutum jinsin ake nufi to nan shi ma jinsin ayyuka na zuciya ake nufi wal lisan da ayyuka na na halshi yana daga cikin su ne mutum ya ce la ilaha illallah da baki Mm.
mutum ya rika am- karanta qur'ani Mm.
ah, mutum ya rika adkar Na'am.
ya faɗi kalma wadda take mai kyau Mm.
dukan wa'annan suna cikin ayyuka na halshi wal jawarih da gabbai ayyuka na gabbai yace wa huwa qaulun wa amal wa i'tiqad kenan imani a takeice qaulun ne eh, wa amal wa i'tiqad kudurcewa mutum ya kudurce eh, ya faɗa da ba- da halshen shi sa'annan kuma ya aikata da gabban shi ya kuma kudurce da zuciyar shi in aka rasa ɗaya daga ciki akwai matsala Mm.
yanzu misali kaul mutum ya ce duka wannan abubuwan ya kudurce amma bai a ce la ilaha illallah ya ki hudin la ilaha illallah da halshen shi wannan ba abun babu zancen imani dole sai ya hudi wajibi ne kafin ya shiga musulunci ya hudi manzo sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqa yace umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu La ilaha.
ko hatta ya shahadu Allah ilaha illallah dole sai mutum ya haɗi in mutum yana iya haɗi da harshen shi ya ki haɗi to ba mai hukunci da cewa musulmi ne dole sai ya haɗi eh, amma akwai wasu ayyuka wasu maganganu wanda suke na imani wanda su ba sa zama kamar yadda zai zo a gaba ba sa zama dalilin da za a kore mishi imani gaba ɗaya kamar misali mutumin da bai karatun Qur'ani amma yana sallah kaga ba a kore mishi wannan sai dai yanzu cikan imanin ne za a kore mishi eh ko kuma ko da ya bar wasu wa- wasu abubuwa wanda wajibi ne akan shi sai dai basu misali mutum mutumin da bai azumi eh, wannan, eh, a- azumi ba ba magana bace ba magana wadda wadda take wajiba misali kiran sallah Mm.
gari duka ba sa kiran sallah haka suke sallar su Mm.
shi ko dole ne abin da fardu kifaya ne dole sai an yi kiran sallah a cikin gari kaga wannan baya kore musu imanin su gabaki daya amma yana rage musu yana rage musu imani wa amal haka aiki aiki misali eh, a dawo misali aikin da eh, wa- wannan eh, mu dawo misali wannan ai- na aiki kamar hajji mutum yana da kuɗi yana da dukkan abubuwan da ke wajabta mashi hajji bai bai je hajji ba kaga wannan yana rage imanin shi amma bai kore imanin shi Na'am.
haka sallah wajen wa'anda wanda suke ganin cewa wanda ya bar sallah tahawunan da wannan ya yarda da cewa wajibi ce amma bai yi su ma wannan wanda ya bar sallah imanin shi baya baya rasa shi gaba daya sai dai ya rauni ya raunana imanin nashi wanda suke gani kuma kafirci ne wajen shi imanin gaba daya yake rushe wa atiqad da kuma kudurtewa yanzu misali in mutum ya ce la ilaha illallah sa'annan aikace yana sallah Allah kaɗai yake baya shirka baya komi amma bai kudurce a zuciya shi ba wannan la ilaha illallah bai kudurce ta a zuciya shi ba yana cewa kai tana yi wa tana yi wa fa akwai wani Allah daban amma salloli masha Allah duka komi da komi yana yi ya yana da imani bai da imani eh ko kuma ya yi imani da wa'in abin ga har ya yarda ma da kai Allah amma bai yarda da kai ranar lahira ba yana zuwa sallah yana zuwa komi ko ɗaya daga cikin annaba bai yarda da shi ba wannan ba imanin shi yana roshiya gaba ɗaya ya ce yazidu bi ta'a yana ƙaruwa da ta'a menene ta'a ɗayan abubuwan nan guda uku ne ta'a in ma ya kasance magana kamar lokacin da yake karatun Qur'ani yana yawaita karatun Qur'ani imanin shi yana ƙaruwa yana yawaita zikirin Allah imanin shi yana ƙaruwa yana yawaita wannan amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar imanin shi yana ƙaruwa haka aiki lokacin da yake yawaita sallah yake yawaita sadaka yake yawaita zakka yake yawaita ayyuka na alkhairi yana yana ƙaruwa wa atiqad itiqad lokacin da yake ƙara sanin menene Allah wane ne Allah yana sanin shi da sifofin shi yana sanin shi da abubuwan da ayyukan shi da abubuwan da suka wannan wanda shi kaɗai ya cancance su yana ƙara sanin abin da manzo sallallahu ya zo da shi game da Allah maɗaukaki da ababen da usul na imani imanin shi yana ƙaruwa wa yanqusu bitta'a wa yanqus bil ma'siya shi imanin na yana ragewa da ma'siya lokacin da yake zunubi imanin yana yana ragewa akwai zunuban da idan ya yi su imanin sai rushe gaba ɗaya kamar ɗaya daga cikin abubuwan da muka waɗi cikin usul na imani ya samu shakku cikin guda ko kuma ya yi inkarin guda shikenan shi wannan imanin ya rushe gaba ɗaya ko kuma ya inkarin wani abu wanda yake sananne ne a cikin addini bil darura ya ce sallah fa ya ce yana sallah ya ce amma sallah ka ko da mutane suke cewa ba abun ga farda ayin ne ba farda ayin ne ba abun ga farda kifaya ko kuma in mutum ya ga dama ya bai ga dama ba ya yi ko kuma wani abu wanda ya san da cewa mustahabbi ne ya tabbata akan dalil abun cewa annabi alaihi salatu wasalam ya zo da shi ba wajibi bane ba shi ya ce a'a wannan abun ba haka nan ne ba ya inkarin shi ko mustahabbi ko abin da ke halal misali naman nama nama na rago wanda aka yanka ya ce haramun imanin shi gaba ɗaya zai zai zubunni saboda ya haramta wani abin da Allah ya halatta a tare ba akan kuskure ba akan ya sani ko kuma ya haramta abin da Allah ya halatta abin da Allah ya haramta kamar yace misali giya giya halal ce giya halal ce ba ya kasance kun ba da shubha ba tana yawa wani nau'i na giya shi wajen shi a wannan yana da shubha cewa wannan giya ce ko ba giya ba kamar yanzu misali wasu wanda hanafiya wanda suke halattar da nabid wani abin sha da ake sha tsume ne da ake wanda in mutum ya sha da yana sa mutum maye su wajensu ba ba haramun ba ne ba bal an samu a'imma wanda sun zo wajen taro ɗaya daga cikin su yake cewa in ya zo baya da niyyar sha ya ce amma dai ya gwada halaccin shi sai ya sha wani gama sai an kai shi gida to kaga su wannan akwai shubhan shi yasa al-Imam Ahmad yake cewa idan ka ga mutumin Basra yana shanta ka tuhume shi game da addinin shi idan ka ga mutumin Kufa yana sha ka tuhume shi saboda su can wajen shubha ke gare su wayannan kun ba su da shuba in ya sha ya sha ne sha na na saban Allah yace fa huwa yashmalu aqaidal iman imani ya kumshi wan ababan da yake ake kudurcewa na imani usul wannan guda shidda da dukkan abin da ke kalkashin shi kalkashin su saboda kalkashin kowane asali akwai furo kamar misali muka ɗauka ranar lahira ya ce imani da ranar lahira ya kumshi abubuwa da yawa imani da cewa a cikin kabari ana ana ma mutum fitina imani da cewa a cikin kabari akwai azaba akwai ni'ima cewa za a sake tayar da mutane cewa akwai hisabi cewa akwai tattaro mutane ga baki ɗaya domin hisabin cewa akwai wannan za a zo da ayyukan mutane a zo da mizani cewa akwai haut na manzo sallallahu da sirati da da ceto da dukkan abin da ke biyowa bayan bayan mutuwa kaga duka wannan suna shiga cikin imani da ranar lahira yace fa yashmalu aqaid al-iman ya kumshi aqidu na imani wa akhlaquhu da dabi'un shi da halayya na gari na imani kamar mi kamar yaɗa sallama ko kuma kumya da halayya wanda musulunci ya umarni da su amana da gaskiya da da rashin rashin cin amana da sauransu duka wannan yana cikin akhlaq wa amala da ayyukan shi ayyukan imani na azumi zakka da hajji da abin da ya kama da haka mu ci gaba ko ya ce falikraru mutum ya tabbatar ko tabbatarwa wal itiraf da yarda bima lillahi ta'ala min asma da abinda da sunaye na Allah madaukaki al-husna wanda suke karshe ne wajen wajen kyawu wasifatil kamila da sifofi wanda ya sifantu da da su wanda suke cikakku al-ulya madaukaka wal'af'alin nashi'a an asma'i da ayyuka wanda suke horuwa daga ainihin sunayen shi da sifofin shi kamar rahama halitta da ilimi da abin da ya kama da haka ya ce huwa min a'zami usulul iman ya ce wannan yana daga cikin usul na imani mafi girma ma'ana na sanin Allah kamar yadda Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun lita'lamu lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kenan kaga nan halittar samai da kasai saboda ni saboda kusan Allah kusan shi da sifofin shi daga cikin sifofin shi annahu ala kulli shay'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli shay'in ilma wannan kenan ɓangaren ma'arifa kenan ɓangaren sani ya ce wa kadhalika li'tiraf bima lillahi min al-huquq al-khassa haka yace mutum ya tabbatar da abin da haƙoƙi na Allah madaukaki wanda nashi ne na shi shi kadai wa huwa ta'alluhu shine mutum ya bautawa at-ta'alluh shine bauta wa ta'abbud da bautawa lillahi bauta wa Allah maɗaukaki zahiran wa batina a zahiri ta a ɓoye min usulul iman wannan yana daga cikin asulla na imani nan shine mi shine kadaitar da shi da ayyukan shi ayyuka na bauta ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga waccan aya tana bayanin bangaren ma'arifa bangaren sani li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wannan ɓangaren kuma yana bayani ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abinda ake so gare su daga sababin halittar su su bauta wa Allah yana su sani su san Allah kuma su bauta mishi shi shi kadai haƙƙin shi kar su karkatar da shi zuwa ga zuwa ga wani shi min usulul iman wannan yana daga cikin asulla na imani والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته yace yarda ko tabbatar da ma akhbara Allah bihi abinda Allah madaukaki ya ba da labari da shi an mala'ikatihi game da mala'ikun shi wa junudi da sojojin shi wal mawjudati sabiqati wal lahiqa da ababen da ke da kwai ma'ana na halitta wanda suka gabata da wanda za su yi dukkan abin da Allah ya ba da labari kamar misali Allah ya ce ya halicci mala'iku wanda abin ga me yake da suna suna da huka-hukai yana mutum ya imani da, da haka wanda mala'ika jibril hukuken shi guda yana iya yana sha abin gari ke duniya sasannin duniya ga baki ɗaya shi yana da hukuke ɗari shidda sannan kuma cewa bayi ne wanda aka halitta daga haske bayi ne waɗanda kuma ba sa saɓan Allah kuma masu girma masu girman gaske kuma masu ƙarfi wanda mutanen annabi Lutu alaihi salatu wassalam lokacin da mala'ika da ya zo kihe abin ƙasar duka ya ɗauka kihe sama ya maido ta ƙasa wannan kuma duka menene ishara zuwa ga mahalicci idan ya kasance wannan haɗe daga cikin halittun shi ne ina wanda idan yana ba da umarni ma su su ma suke saboda sun san Allah eh, mu ma da da me yake da suna daban ma wannan dan sanin ne yake da akwai awanga akwai kasawa a cikin shi in mutum ya san shi hakika baya baya saba mashi to dukkan imani da dukkan abin da ya tabbata game da mala'iku wannan yana daga cikin yana daga cikin usul na imani yana daga cikin imani ko mu san da cewa wannan ɓangaren ya fi muhimmanci a kan ɓangaren aiki saboda shi wannan idan mutum ya samu tangarɗa a ciki to imanin gaba ɗaya ke rushe kamar yanzu misali imani da da mala'iku kaga ai sani ba wani aiki bane za ka kawai ka yarda da su ne daga mutum ya samu tangarɗa akan mala'ika mala'ika jibril bai yarda da shi ba ya labarin imanin shi ya roshe gaba ɗaya eh amma kaga sallah sallah ana sabani wanda wanda bai yi tahawunan eh ana sabani game da wanda wanda ya inkarin jibril ana sabani ba a sabani ko yace a shi ranar lahira yana bauta Allah dai ne yana duka waɗannan abubuwa amma lahiran nan da ake cewa haka ba a sani ba an sai dai an gani aikin manza ne ba da imani eh imani dole sai ya zo da waɗannan usul yace wal ikhbaru bil yawmil akhir da kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada na labari na labari game da ranar lahira dukkan abinda zai zo tun daga mutuwa har a tada mutane masu shiga aljanna su shiga masu shiga wuta su shiga dukkan abubuwan da suka zo mutum ya imani da su gabaki daya yace kullu hada min usulil iman wannan duka yana daga cikin asullan imani wanda yace asluha thabit wanda asalin asalin wannan itace a kashe take cikin ƙasa wanda shi ma imani idan an same shi to a kashe yake cikin zuciya daga an rasa wani abu daga cikin asalin wannan gaba ɗaya ake rasa shi ya ce wa kazalika imanu bi jami'in rusul haka imani da dukkan mursalai salawatullahi wa salamuhu alaihim yabo da amincin Allah su tabbata a gare su ga baki ɗayansu. To nan sai dai in ya kasance an yi saɓani game da kasancewa wani annabi ne ko ba annabi ba, kamar yanzu Khidr da aka yi saɓani annabi ne ko ba annabi ba ne, ko wasu suka ce ba annabi ba ne ba. To wannan shi baya tafiyar da imanin mutum. sai lokacin da ya tabbata cewa ka san ka tabbatar da cewa wannan mursali ne mutum ya inkarin shi misali ya ji nasara ba su yi imani da annabi annabin mu ba ya ce to shi bai yi imani da isan ba ko da a cikin wasa ko kuma a cikin hwada eh duka wannan mu annabawa na dukkan su namu ne eh dukan su mun san da cewa matsayin su babu wani dan adam wanda zai samu matsayin su wanda shi bai a cikin baya cikin mursalai yace wa ma wusifu bihi fil kitabi was sunna da imani da abinda aka sifanta su da shi fil kitab a cikin alqur'ani was sunna da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam min al awsafil hamida na daga sifofi waɗanda suke kyawawa kenan kaga wannan ko wannan ibarar da za ka yi amfani da ita wajen me yake da suna game da annabi ya kamata ka lissafa ka san wani irin ibara za ka yi da game da annabi ba kowace kalma za ka yi za ka yi amfani da ita ba wajen abin da me yake da suna ba da labari game da annabawa saboda mutane ne waɗanda Allah maɗaukaki ya fifita su akan akan sauran mutane kuma masumai ne daga faɗawa cikin cikin zunubi yace kullu hadha min usulil iman wannan duka yana daga cikin asulla na imani yace kama anna min a'zami usulil iman kamar yanda yana daga cikin manya manyan asulla na imani al-i'tirafa bi infiradillahi bil wahdaniyya mutum ya tabbatar da cewa Allah madaukaki ya kadaita bil wahdaniyya da cewa shi shi kadai a cikin haƙoƙin shi ba tarayya da kowa a cikinsu wal uluhiyya da kuma uluhiyya ma'ana ayyukanmu na bauta kadaitar da shi da ayyukanmu na bauta wa ibadatallahi wahda da bauta wa Allah shi shi kadai la sharika la baya da abokin tarayya wa ikhlas ad-dini la da tsarkake addini wa Allah shi shi kadai wal qiyama bi shara'i al-islam da tashi da abin da musulunci ya shar'anta da shari'a ta musulunci al-zahira wadda take a bayyane wa haqa'iqihi al-batina da haƙiƙa shi wadda take a batin saboda haƙiƙa an ka diba haƙiƙanin musulunci shine wannan wanda yake cikin zuciya dan bai yiwa a same shi cikin zuciya bai babu shi a hili amma tana yiwa a same shi a hili amma babu shi a cikin zuciya kamar yanda halin munafukai yake abin da suke bayyana daban abin da ke cikin zuciyarsu daban eh amma shi imani idan ya tabbata a cikin zuciya kamar wannan kwanan in ka cika in ya cika da ruwa kaga dole sai ya sai ya bayyana amma babu komai cikin shi duk yanda ka girgiza shi babu komai dai ne eh shi yasa eh mutum ya kawo hujja da cewa imani anan yake eh hakikanin shi anan yake amma in ya tabbata anan sai an gan shi a gabbai ya ce masha Allah ya ce shi ne ina son Allah kai ni ai babu wani abu da nake so sai Allah amma baya sallah baya azumi baya zakka baya duka ayyukan da abin da Allah yake so shi baya yi kaga hakika baya son Allah yace wa lihada rattaba rattaba Allah ala al-iman dukhul al-janna dan haka Allah ya sanya ya sanya shiga aljanna والنجاة من النار da kuɓuta daga wuta alal iman Allah ya sanya sababin shine imani idan mutum yana da imani zai shiga aljanna idan baya da imani ba zai shiga aljanna ba daidai gwargwadon wannan karni imanin shi daidai wannan wannan saurin shiga aljanna shi daidai kuma gwalgwadon zunubin shi daidai yadda za a azabtar da shi sai an tsarkake shi sannan ya shiga ya shiga aljanna wa rattaba alaihi ridwanahu wal falah was sa'ada kuma akan shi ne Allah ya dora yarda yarda shi yarda shi da dadin kai a nan duniya da lahira wanda baya da imani Allah baya yarda da shi sa'annan kuma ba zai yi dadin kai a nan duniya ba barantana kuma lahira wala yakunu dalika illa bima dakarna wannan kuma baya samuwa sai da abin da muka yi bayani a kan shi na cewa tsarka abin ga ya kudurce asulla na imani sa'annan kuma ya aikata ayyukan da ke ke ƙara imanin da ke samar da shi su tabbatar da shi su bunƙasar da shi min shumulihi lil aqaid na wannan kumsar da ya kumsa cewa ya kumshi al'aqa'id abin da ke na ƙudurcewa amalul qulub da ayyuka na zuciya wa amalul jawarih da ayyuka na gabbai li'annahu mata fata shay'un min dalika saboda duk lokacin da ya rasa wani abu daga wayannan abubuwan hasala minan naqsi yana samun wannan wannan imanin ya rage wa fawati thawab ko kuma ya rasa abin ya rasa lada wa husul al-iqab bi hasabi da kuma samun hukuba daidai gwalgwadon wannan laifin nashi akwai laihin da kamar yadda muka gabatar laihin da zai roshe imanin gabaki da ya dawwama a cikin jahannama in ya mutu akan akan wannan in ya ya samu tangarɗa game da asullan imani ya ce bal akhbar Allah ta'ala mu da shi nan ko mu da shi nan eh haka haka ne mu ida wannan malam Abdul Majid karanta mu ida wannan amma mun karanta da yawa bal akhbara shahi na sha bakwai
بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم هم الصديقون والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة
يتي بل أخبر بل الله مدوك يا بعد الأبار أن الإيمان cewa imani al-mutlaq al-mutlaq shine imani wanda yake a sake ma'ana imani cikakke akwai bambanci tsakanin al-imanin mutlaq da mutlaqul iman in aka ce mutlaqul iman shine mutum ya kasance yana da imani ko da dan kadan ma'ana imani shi yayi kasa amma akwai shi akwai shi yayi rauni dai sosai shine mutlaqul iman al'imanin mutlaq shine imani wanda yake cikakke wanda daraja ta annabawa da wanda suke siddiqu al'imanin mutlaq wanda suka zo da wajibat din shi al'imanin wajib suka zo da mustahabbat din shi su ne masu imanin mutlaq ya ce tunalu bihi da shi wannan imanin wanda yake mutlaq tunalu bihi arfa'ul maqamat fi dunya da shi ake samun matsayi mafi ɗaukaka a nan duniya wa a'lal manazil fil akhirah da masabki wanda ke mafi ɗaukaka a ranar lahira fa qala ta'ala Allah madaukake ya ce walladina amanu wanda suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi da manzannin shi imani na na hakika cikakke idan suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo manzanni mudiba nan ba a kawo zancen ba a kawo sauran usul na imani ba saboda wayannan kadai sun isa wanda ya imani da Allah ya imani da manzanni misali mutum ya imani da Allah ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallam khalas kenan dukkan abin da manzon nan tunda ya imani da shi dukkan abin da ya zo da shi zai imani da shi a cikin shi akwai imani da littattafai akwai imani da ranar lahira da dukkan sauran usul na imani mun gane ko shi yasa ba a kawo sauran sauran wannan arkan na na imani ba Allah ce ulaika hum siddiqun wannan sune siddiqai na fassara mun menene siddiqai ce was siddiquna siddiqai hum a'la al khalqi darajatan ba'da darajatil anbiya sune masu daraja wadda take bayan darajar annabawa fi duniya nan duniya wa fil akhira wa fi manazil al akhira da kuma haka a masabka na lahira don anan duniya ma Allah ya ba su wani matsayi matsayi wanda yake sama da da matsayin mutane tana yawan gamin matsayin baya bayyana saboda wani a likiyasin shi ba wai imani ne ba abin hannu ne ko kuma wani abu can daban Allah ko yana cewa wa man ya'mal salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun eh so da zaka ga mutum kana tsammani cikin ni'ima yake shi ko cikin azaba yake wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kana wa barci ma sai da sai da komprimi sai ya sha kwaya eh shi ko wannan yana cikin raha ta abuja ta zuciya Allah ya bashi wadata ta zuciya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ghina ghina an-nafs wadata ita ce wadatar zuciya zuciya tana cikin nutsuwa tana cikin kwancin hankali shi kwancin yana yana da abin duniya duka amma yana wahala bayan abin duniya ya kasa huta saboda kamar yadda wani malami ya ce ya ce shi bai ga mummunan aboki bai ce kamar kuɗi ya ce bai amfanin ka sai ka rabu da shi yana cikin alishon ka zo ka zo kojan mai shago ba ba abin da mai shago zai baka sai ka sai ka rabu da shi ka ba shi lokaci in kuka rabu lokaci yake amfanin ka in kuna tare da shi ba ba da amfani yace wa akhbara fi hadhihi al-aya anna man haqqaqa al-iman ya ba da labari a cikin wannan ayar cewa wanda ya tabbatar da imani ya tabbatar da ita ta bangaren abin da ya shafi kudurcewa itifadat da bangaren abin da abin hudi da bangaren abin aikatawa al'iman bin imani da shi wa bi rusuli da manzannin shi na lahadin daraja ya samu wannan matsayi matsayi na as-siddiqun kenan kaga ga matsayin da ake son ka nema matsayin siddiqun amma wasu sai su bar nan tare da fajirci fajirci ya kai su ga da'awa annabci ga abin da suke iya samu ba su neme shi ba sun je sun neme mustahil saboda mustahil ne shi yasa ko cikin addu'a bai halitta ba ka ce Allah sa ka zama annabi saboda mustahil ne bal ko sahabi ba ka zama masu da'awar cewa sun ga annabi sun haɗu da shi ko suna haɗuwa da shi yanan sahabbai ne a nasu da'awar amma ƙarya ce Uh-huh. Yeah. maulidi a wannan shuha ce addini Allah ya ce al-yawma akmaltu diba wannan duka in ka dauka bid'a bid'a tana tana cin karo da wayannan ayoyi zahirin qur'ani Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum shi ya cika shi bai ce annabi ya cika muku addini ba shi da kanshi ya dangana ya dangana cika addinin da kanshi wa atmamtu alaikum ni'mati ni'ma ta sabkar wahayi wadda ita ce kololuwan ni'ma to abin da Allah ya cika da kanshi kai kana iya kawo wani abu wanda wanda za ka yi abin kara a ciki yanzu a ɗauka abin da ɗan adam ma ya cika ka cika wannan kwaf da shayi sai wani ya zo ya kara shayi mine ne miye banna hey. ke sa bida bida matsala kan mutum ya kalle ta ta cewa gashi wannan wani gamin abin da ya ga kamar zikiri ne ake ko wani abu a'a mushkilar ta shar'antawa da kace ta kai yanzu gashi nan misali a hutuba ko kuma bayanin shi khalifa na tota na wannan shekarar da nassi yace yace daren maulid yace ya hi daren lailatul qadr ya ce ya hi daren arfa ya hi ranar juma'a kenan menene wani abu akwai wani abu wanda wanda annabi bai isar ba wanda kuma al-yawma radda al-yawma akmaltu tasabka babu shi wanda kuma ya hi dukkan wani lokaci wanda yake da falala sana a takaice in ka diba hatta shi wannan misali wanda suke yan tijaniya wanda babban kundin na shine jawahir ma'ani tun daga farkon shi har karshen shi babu babu maulidi ira suka sawo shi ai da inda wani abu ne akwai da wani dare wanda ya abun ga dukkan ya hi da lailatul qadr ya hi wannan ya kamata a yi bayanin shi a cikin ko da su wajen su in ana zancen salaf shi yasa ya kamata mutum ya yi tahdidin menene salaf salaf ba wai duka wanda ya gabata kai ma yanzu salaf ne ga wani wanda ne amma salaf salaf su ne wa'ancan na farko wanda suka ɗauka daga annabi da ɗalibansu da ɗaliban ɗalibansu har zuwa ƙarni na wa'anda wannan qurunul mufaddala karnan nan guda guda uku wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sa akwai mutum guda wanda wanda ko da kuma a kaddara cewa ba maulidi ba shi maulidi aslan kowa ya ittifaqi har zuwa shekara ɗari uku da sittin a cikin littattafan musulunci babu wani abu sunan shi maulidi wanda ake kira biki biki na tuna da aihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam abin in aka ce maulid maulid a cikin littattafan da suka gabata ana nihin ɗayan abubuwa guda biyu ranar da aka aihe shi ko gurin da aka aihe shi suka ce maulidin sallallahu alaihi wasallam suna nihin ɗayan abubuwan nan guda biyu amma da sunan wannan biki kawamis na larabci na wannan hatta mutanen jahiliya ba su cikin ash'ar ɗinsu babu wani abu sunan shi na shi yasa ma ba su kula da dabtan lokacin da aka aihe mutum ba shi yasa annabi alaihi salatu wasalam da kanshi lokacin da aka aihe shi babu wanda zai iya tabbatar ma tarihi kwanan wunin kawai na cewa litinin ne shi kadai ya tabbata wannan yana gwada cewa babu wata ibada wadda take da alaka da wannan ranar inda da kwai da an bayyana kuma sahabbai da sun tambayi annabi wannan ibadar da aka ce ai a ranar aihuwar ka kai yaushe ne kamata mu yi ta sun yi mu san alkhairi inda alkhairi ne da sun gabace mu zuwa zuwa ga wannan abu amma tun da suka yi ijma'i wajen rishin kenan in wanda ya zo ya saba wa ijma'in wayannan magabata eh wayannan su ne salaf ba duka wanda ya gabace ka ba shi ne salaf ba eh kai ma akwai wanda za su zo bayan ka kenan in a ce kawai akwai wanda ya riga ya kaɗe kenan shi ma sai ya ce salaf wannan shi ne salaf amma su ka mutum guda ɗaya wanda ya maulidi har zuwa shekara ɗari uku ko ba mutunan ƙwarai ko mutunan banza har zuwa shekara ɗari uku da sittin a ka mutum guda ɗaya wanda suka yi shi asna in ka diba tarihinsu tarihinsu ubaidiyun wannan me yake da suna abin hakikanin su kahurci ubaidiyun ba ma musulmi ba ne ba da suka zo dai su wannan lokacin da salahuddin al-ayyubi ya wannan karya daular su ya kashe maulidi bayan wannan yake da suna abin a cikin karni na shidda wannan wannan almalikul malikul mudaffar da ya zo shi ba sufe ne da wannan shi kuma ya sake ya sake raya shi daga nan sufa ya suka ɗauka amma hakikanin shi ba nasu ne ba su ma arowa suke kuma suna cewa a san annabi ne san annabi bai yiwa bai yiwa da saba mishi annabi bai ce ai maulidi kai kuma kai maulidi kuma wannan abubuwan da annabi ya ce ai in kana son shi sai ya kasance wannan kamannin ka irin na annabi amma annabi kowa ga kowa san shama'il in kadi ba annabi gemu ke gare shi amma su ne wannan gaba gaba wajen wannan kashe gemu da kuma suka shi ma ba ma kashe shi kadai ba da suka shi kadiba wandunan su annabi hana isbali su ne wanda in ka samu guda ɗari a unguwa ba ruwanka da shara da za su share ma unguwa kuma annabi azumi yake ran litinin ga in maulidi ne ke so ga ga maulidin da zaki duk litinin rika azumi duk litinin kana rika azumi amma da ke daman wannan kamar yadda ibn alhaji ya ce ya ce aikin ya ce marasa aiki ne wanda suke suka ɗauke shi don abin samun abincin da za a ci rana a taru a wannan a ci abinci sa'annan kuma abubuwan da ake a cikin shi na banna Allah kawai san bakin na shirkiyat abu na farko su su abin da su su yi kokari su raba kansu daga wannan shirkiyat da ke cikin littattafan irin su alburda da da sauransu san annabi ba wai mujarrad da'awa ba ne ba kamar yadda Hassan al-Basri ya ce ya ce wasu mutane suka yi da'awa cewa su ne masoya masoya Allah sai Allah ya sabkar da qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah shi yasa salaf suke kiran wannan ayar da ayatul mihna aya ce ta jarrabawa kowa yana iya jarraba kanshi kana iya tsora kanka akan sikeli kaga kana sa annabi ko baka sa annabi in kana son annabi to kana yanzu wanda ke son yan kwallo sai ka ga har aski irin na wannan dan kwallon da yake so yake rigar da yake sanya akwai to kai kayan ka ba irin na annabi bane ba wannan kamannin ka ba irin na annabi bane ba abinda annabi yace ai aikin ka ba irin na annabi bane ba sai a rana guda a rana guda ka zo ka ka ce wai kana ranan zaka yi zaka so annabi kuma sai bai Allah al-musta'an Mm. Mm. Mm. zahiri wannan abun da wannan kin da abu saki ne yake ne eh shi yasa wannan cikin suratul tahrim ya ayyuha annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah sai yace abun ga qad farada Allah lakum tahillata aymanikum yana idan wannan mutum ya saki ba da niyyar zihari ba yayi wannan da da niyyar rantsuwa yana wannan hukuncin rantsuwa yake dauka eh kenan sai ya yi kafara ta rantsuwa a kan wannan abin da aslan sakin anan take ne anan take ne a wajen da ya ce ya sake ta kenan da ya yanzu akwai saki bai ce a maido ta ba kuma ya ce ya sake yanzu aslan a sake take a sake take kuma ya ce hallo ya kara kamar yanzu mace ce wadda baka san ta ko ce ka sake ta bai ba wannan abin garan abin kafara ta rantsuwa da aslan ba matar shi bace ya sake ta a majalisi guda ne yace ya sake ta kuma ta sake maimaita abin yanzu da ya husata yace ya ban haramta dama aslan aslan ita wannan a sake take ka sai ka fara ta rantsuwa shi yasa an ka diba farkon surar da abun da bayan Allah ya kawo wannan lima tuharrimu ma ahallallahu lakum sai Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum eh kenan wannan rantsuwa ce kamar mutum ya ce ya haramta abun da wata shi ba da wannan ba kenan matsayin rantsuwa ki in yayi shi ne da sunan rantsuwa ba zihari ba shi asalin nan baya yiwa ya kasance zihari tunda ba matar shi ba ce inda ya sake maido ta ne bayan ya sake maido ta kuma ya ce ya sake ta eh eh to nan nan shine za a samu abun ga eh ka san Thank you. ai mana mutum ya bi mutum ya ya ba hanyar shari'a sai ya samu sauki in ka in kai mata saki guda ba dole ba ba dole bane ka maido ta in mata saki guda shikenan ta sai khalas ma fi iskar eh ba dai sai ka ce ka ukun gaba ɗaya wani ya ce dubu ya yi ma dubu kuma bayan bayan dubu kuma ya zo yana neman a gyara